بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره وبجداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فحملنا ما سليمانا وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سكين وسير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن لا شيء تعالى تعليمة الشيخ اهدنا بهذا المعتري اهدنا بهذا المعتري والتعالي لنذرة تعتينا بالزفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai muna roƙon Allah ya ƙara kira da aminci ga shugaba da gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau 27 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da sha takwas sha sha takwas ga watan hudu miladiya a nan Isa alaihi salam a dubu biyu da ashirin da uku wanda insha Allah za mu ci gaba da tafsiri daga inda muka tsaya amma akwai ɗan uwa zai karfi da daga tijjaniya alhamdulillah muna maka murna na za ka karfi da daga tijjaniya ba wani abu ne da daga tijjaniya wata ita sun bayan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma la ilaha illallah wannan sai da daga tijjaniya ba ta ɗi ba kare kuma dukkan su abubuwa ne wanda musulunci ya horo da su cewa a yi saboda haka bai shiga ma dai su min ba eh hukuwar min hu ne ma'ana yana cikin addini sannan wani zai ce su sai an karɓa sai an karɓa mana a sannan adadi da kuma lokutan yi duk dai abu ne wanda ke yake cewa usita da sunnatu wal qur'an wato wannan dariƙa an kafa harsashinta a bisa kitabuwar sunna eh sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani tana da sharuɗa da dokoki wanda in ka riƙe dariƙa tijjaniya kai za ka fi kowa jin daɗin rike ta dariƙa tijjaniya duk wanda ya karɓa ya rike tsakani da Allah to ko Allah zai rike masa lamuransa ya saita masa su a duniyarsa da lahirarsa duk mutumin kuma da ya karɓa yi wa abun rikon su kai zarkashi ko ma ya karɓa ya watsar to ku shi ma ko yanzu bai ga Allah ya watsa lamarin ta ba ku gaba sai Allah ya watsa lamarin ta saboda kafin dama ka karɓa alƙawari ake yi ka ji ka ji ka ji ga lokoki sai ka yadda bisa ra'inka kamar yadda musulunci yanzu ka zo musulunta sai mu ce dole aka maka ko kuma dai kai ka sa kanka saboda yau in wani maka dole sai ka musulun da zai ma sallah ne ba zai ma sallah ba in muka ce dole ka karbi ɗari kan za mu maka wurjin ne ba za mu maka wurjin ba shi sa sai da radin ka sai kuma kare in mutum ya da kuma ya ce zai yi sa kansa zai yi ba wani yana cewa sa ka yi wa ciwo duk wahalar da in ka sa kanka za ka yi za ka balantana ba wahala masu yin sai ga fuskar sai na hanci rangarin su a kwance ba naira goma amma kwanciyar hankalinka ya fi na mai miliyan goma hankalinka a kwance tsaronka za ka mun gode wa Allah gode wa Allah a tariƙar tijjaniya tana da dokoki wanda sai mutum ya yi alkawari zai kiyaye su suna ake ba shi tariƙa kana jina doka ta farko in an shiga ba a fita in je ka shiga to ba fita sai mutum ya mutu sannan ba a haɗa da wata ɗariƙa dukkan ɗariƙun waliyai gaskiya ne muna so su muna girmama su amma idan mutum ya karbi ɗariƙar tijjaniya to ta ina yanzu ba ma an ce maka ma ina wata ɗariƙa ba ka sani ne ha babu a duk tijjaniya ta shafe su ta sha da zuwa baya wanda ake dan jin motsin na su kadiriya ce kawai ake dan jin numfashin ta ita ba yanzu ba kawai ta yanzu ka tambayi an wannan waye halifan kadiriya wanda zai iya ba dariƙar kadiriya yana da izini ko musulunci daga shehananta sai ka rasa da gaske sai ka rasa amma tijjaniya mukaddamai nawa masu ba da ita ana anguwa ba dai ka tsallaka dubai balle ta ko'ina wannan duka kuma da rikin duk gaskiya ne to an yi wanda ta da kaza ga Allah amma in dai mun je ga tijjaniya to zai hada da wata ba sannan ba a ziyaran waliyi batacce ko raye sai ku tijjani ziyara na zumunci za ka je ka amma dalilin za ka je neman albarkarka to kai kana da shi tijjani kamar mutum ne wanda yake musulmi na zamanin annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce bari ya je ziyara ga annabi Muhammadu sai ce bari ya je ziyara wajen annabi Adam to annabi Adam babban bawan Allah ne amma in ga annabi Muhammadu sai ya zama kullu kabiru inda wani kabiru duk wani duk wani babba in dai an kara shi da annabi Muhammadu sai kuma ya zama karami za ka ce tijjani duk wani babba a cikin waliyai an kara shi da yau tijjani sai zama karami kuma to da haka ziyarar zumunci za ka je amma ziyarar neman albarkarsa to ce tijjani ya ce ka za ka sannan kuma za ka kiyaye sallah a kan lokaci kuma a cikin jami'i wazifan ma inda kake mazaka ne ma inda ake da asibari ne ka dinga yi in an da ake bayan magariba ne ka dinga yi in bayan la'asar ne a samu dai wajen da kake dama ita wani ba sau ɗaya ke yi ta za mu jam'i kullum kana halartar jam'i falalan jam'i shi ne duk inda ake wazifa a duniya duk inda ake yi to annai muhammad sallallahu alaihi yana zuwa wannan waje da sahabbansa guda hudun nan sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali tare da shehu tijjani da shehu ibrahim suna zuwa wannan waje wani zai ce to ai kan ma ana wajiba kan ma ana haka dai musaddin ma suna nan saddin ma suna nan Allah ya ke Allah ya ke yanzu kana gani rana ai kamar ta fadi ne ko to kai ta faduwa amma ta daga haka wasu mutu wasu miliyan ne to kai kai kike ganin ta fadi ba ta fadi ba alfadi ba yanzu da ta haska wasu ne yanzu sai kan an jima irin kamar ƙarfe sha biyu a ƙarfe goma zuwa goma da rabi ko tara ne zuwa tara da rabi lokacin da gidan rediyon amerika suka caji ƙarfe goma ko in suka caji ya ce to ko ku kwana lafiya mu kuma za mu gudu lafiya su gari ya waye a wajensu rana a ce ta yi yamma ne dan gojin su su ne suke ma ne suke to mu su ne lafiya da su yanzu yanzu ya gaji ya waye muna ku mu kuma nan mu kwana lafiya yanzu saudiya dare ya shiga ne saudiya yanzu suna gaba dare ya shiga ranar kuma guda nawa ne ɗaya ta ishe mu kowa da ita ba ta isa ta isa ko ina tana da mara to da aka so rana ma ke to ga kuma a banda rana ga irin shedan shi ma duk inda aka yi wani abu na sharri ko faɗa ko sai a ce ai sharri shedan ne to kuma shi ke nan duk inda aka wani abu da aka yi ba za a ci alkari a nan mamar wani ya shi ɗin ne yake wajen shi ɗin ne yake wajen ba za ka nan ma a nan mamar ne yake wajen to da ka abin wajibi ne idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bude kwakwalwarsa in ka ga abin ba ka gane ba to sai dai abin nan kayan abu da yake tafiya na ko ba da mutum ya iya idan sa ne ka wuce lakin da ya ne ta shirye da mutane mutum da zai iya ba Allah shi shirye da wanda ya ga dama tabaraka ta'ala Allah ya shirye mu to to wannan shi ne to da haka manzo Allah yana zuwa wannan wajen shi sa ma shi so a yi zaman ladabi kuma in ban da zaman wazifa in ban da zaman wazifa yanzu nan ba zaman wazifa in dai kun zauna kun tashi idan ka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa yau na zauna da ne Muhammad ba ka da kafara duk wanda ya zama aka yi riba ne amma wanda bai yi riba ba ya wannan falla ne kuma zama wazifa ɗaya ɗaya ba ɗaya sai ka yi zama wanda yake zama na banza zama wato mara kyau guda miliyan biyu sannan su yi daidai da zaman wazifa ɗaya ma'ana can zuzuruji kai a zama miliyan biyu wato zaman wazifa ɗaya yana tankar zunubin zama miliyan biyu wato zaman da yake bai da amfani zama yawa mara kyau. Wadda haka dage ko mutum bai karbi da rika bai dage iya salatin fati to sai ai idan mutum ya gama rayuwarsa bai salatin fati ko guda ne ba ai ba karamin asara yayi ba mutum ya dage kuma a akwai marati ko dan karanta yawan ba a kai ga zamani in na karanta da in ka karanta dai ne a ai matsayi matsayi ne yanzu ko wannan la ilaha illallah ai in wani ya yi ta kai yanzu an baka shekara dubu ka ta yin ta ba zai kai naki da yi wallahi sosai a yanzu misali dan gote fa abin da yake karba sunan shi salari abin da shugaban kasa yake ɗiba sunan shi salari amma dai ya ya salari yake kaga abun ba a gama ma saboda shi wanda za a ce ba a san ma iya abin da ke riba ba amma dai sunan shi salari da shi ma Allah kuma ɗaya dubu goma sa salari sunan saboda haka a shehu tijjani yana cewa ya roƙi Allah dubba tijjani dubba tijjani idan ya ce la ilaha illallah to Allah ya ninka ladan wanda sai wanda ba ba tijja ne ba ya faɗa to dubu ɗari sannan su zama ɗaya. Zan mai mai da. Shau Tijjani ya ce ya roƙi Allah idan ba Tijjani ya faɗa ko subhanallah ko ya ce la ilaha illallah ko ya ce Allahu akbar. Wata kalma da ya faɗe ta cikin kalmomin musulunci to shi ba Tijjani in ya faɗa duk wanda ba batijja ne ba sai ya faɗa sau dubu ɗari sanar zumari ya ce kuma an masa kashafi an hanzar wani addu'a an masa da ma'ana saboda haka a mu dage a zu maganar da nake faɗa cewa mutum ko bai karɓi da riga bai dage ya salatin ba idan mutum yake kara tamanin a duniya tamanin ba tamanin a duniya. A tamanin nan baya zuwa kasuwa. A tamanin nan baya zuwa kasuwa baya tsayawa cin abinci ba kawai ibada yake. Ibada yake dai ha shekara tamanin. Bayan shekara tamanin sai aka ce masa ga salatin fati shi kenan sai ya karanta ta marar daya ɗaya ba to duk ibadun nan da ya na shekara tamanin amma ban da ibadan farilla an gashi ibadun na sila duk ibadun nan da ya na shekara tamanin ke kai ladan wannan salatin fati guda ɗaya da ya karanta bai kai ba sai wani ya ce to to yanzu kun fi sahabbai ne aka ba ku wannan akara kala yanzu kai ka fi sahabi ne aka baka motan hawa to aka bar su da doki wanda duk abin da ka ci in ka hau doki nan da nan abin da ya ayyana abuna yara da shi gaba ka fi sahabbai ne aka baka jirgin sama suke zuwa maka cikin awa hudu ga hanyoyi duk wanda aka ba mu su masu sauƙi yanzu mun fi sahabbai a kawai haka Allah ya gada ya ba mu jirgin sama ya ba mu wayoyi ga sunan muna magana da su wanda in da ne sai ka saka kajojin mutum sunan kai magana ko wasiƙa ka rubuta amma mu yanzu wasiƙan ma a waya za ka rubuta ta mun ci ne ta je ta to ka bi sahabi kai aka maka wannan shi ba maka wannan ba in wasiƙa ne haka ha ha bidiyo waye ake yi kada kana kallon mutum yana magana shi ana kallon sa kuna magana duk a waya wannan shi ne to haka a kan ba mana maka murna sosai wato ka shigo wata duniya mai daɗi a to ai ai wato zamani ne ya zo da wa'annan abubuwan gaba ɗaya shi ya zo da waya da mota da jirgin sama da komai suka zama masu sauki to sai Allah saboda ya ƙara sauƙaƙa mana abubuwan sai ya kawo mana hanya zuwa wajen Allah ma ta zama da sauki ba hanya zuwa wajen duniya kaɗai da sauki ba har zuwa wajen Allah idan wata ba ma ita ba da zama da sauki saboda haka don uwa za ka bi iyayenka ba za ka saba musu ba ka na tsarikar tijjaniya dole ne iyayensa aka kiyaye sallar jami za ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa za ka so shehu tijjani da iyalansa da sahabbansa za ka so bayan Allah ta alai gaba ɗaya kowa za ka girmama shehu tijjani ko kafiri ba zai to ai kai ma kanka baka da garantin za ka mutu kan imani ballantana shi ko wanda kake zaki ba kai sani ba ko nan gaba zai mutu ce zama wali ba shi wali Allah to da ba abun zaki sannan ba a tanda ba to wai nan sune sharuɗan da in ka yarda akan su zan baka da rika tijjaniya ka yarda to bismillah na baka da rika tijjaniya da izinin shi wa tijjaniya kace ka karba kace alhamdulillah na ba ka da rika tijjaniya da izinin shi wata tijjani ka cika da ce alhamdulillah na ba ka da rika tijjaniya da izinin shi wata tijjani ka cika da ce alhamdulillah lalabe ne ba ya kuna أتي أسباب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب إلى سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آتي الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام na maka wannan sosai a karike abu tsakanin ka da Allah karke wata za ka dinga ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a baccin ka tsaran ka gan shi a mashahadi a tsaran ka gan shi ma a fili sallallahu alaihi wasallam sosai sosai kuma in ba a wannan hanya kake ba wato ma ai abu ne ma ne sosai duk mutumin da zai yi wanka sai wanka sosai bayan ya yi wanka ya sa tufafi na alfarma sa tufafi na alfarma bayan ya sa ya shafa turare sannan ya shiga mota mai kyau kuna tsammanin akwai inda zai je a hana shi shiga awo duk inda ya da wani a da ka ganta ka san mutum ne na musamman za ka sai a barka sai ka wuce duk abin da yake hana mu shiga fadar Allah mu dinga ganin bayan Allah ai zunubi to istighfar shi ne maganin wannan zunubi to sai kai istighfar kullum da tare da yamma an gane abin da yake hana mu shiga fadar Allah din ba mu kama tsani zuwa wajen Allah ba shi ne alaihi wa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma Allah ya ran hadisul kursi cewa duk bayi in za su zo masa da kowace kofa wallahi ba za su same shi ba har sai sun biyo bayan annabi Muhammad sannan su samu Allah saboda haka haka Allah ya aji haka ya tsara duk wanda ya je wa Allah kuma ba ta bayan manzon Allah ko shi waye ne je ba shi da Allah ne saboda haka dole sai ya zama tsarin sai da annabi Muhammad sai ka rike kana masa salati da safe za ka yi da yamma za ka yi a wajen wajiba za ka yi ka ka kama tsani shi sa da ka je da ka gama salatin sai ka ji an ce ka ba la ilaha illa la ilaha illa wato yanzu haka fa ito inda ake duka dama duk tafiya in ta je wajen Allah ya ja cike da saboda haka da ka ga masalaci sai a ce to la ilaha illa la ilaha illa shi ke nan ka zo inda ake duka ne da su kalmanta an zo dan Allah to an zo wata kake to haka kullum mutum a kullum zai sai ga sai ku zama ga Allah dan ku yi magana da shi ba sosai ku magana da shi ku yi biyar da manzon Allah kai yanzu ko wannan ma bare sa ka yi zai ba kana nan ka shekara misali hamsin ba ka taɓa ganin annabi Muhammad sai aka ce maka ga wata hanya ya baka magana ko hanyar ka zan bari yanzu aka ce ba ga hanya Allah ka kokari ke tsakanin da Allah ne ko hanyar ka zan bari aka ce mana ga wannan hanya in je ka bi za ka ga Buhari cikin sulhu za ka je ka shiga gida ku gaisa da Buhari an za ka yi kokari kai ballantana hanyar da za ta kai ka wajen Annabi Muhammad ta kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi ganci masu ɗariƙar nan shehu tijjani shehu kayan sun ga manzon Allah a fili ba sun ga manzon Allah a cikin sallallahu alaihi wasallam a wasu hadisi suka zo lalla yake sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya min salati daya Allah zai masa goma duk wanda ya min salati goma Allah zai masa ɗari duk wanda ya min salati ɗari Allah zai masa dubu duk wanda ya dubu kuma za a fata kan kowace alawar aljanna ka faɗarsa da ka faɗa na za su yi gogayya wajen shiga aljanna ma'ana tare da shi za mu shiga aljanna wanda ya yi salati ne wani sala'a wani ruwaya ce duk wanda ya yi salati dubu ba zai mutu ba sai ya gani kuma ya ce mar ra'ani fil manami faqar ra'ani hakka duk wanda ya gani a bacci ni ya gani fa inna shay'ana ya tamattu bi domin shay'an baya kamar da saboda haka ɗan uwa mu kama hanya duk ran da ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi duk yadda mai labari yake ba malamin muka izini za ka iya za ka yi daga ladan shi a ne kake Eh, dama ai mun bashi a hannunka ne ba ka ji hannun kuɗi ba ka zo ka rama sai ka dan jawara a gida shi ke sai ka je sai ka bashi sai ka koya musu auma na ke yanzu ka raka shi sai gaya masa lazumin yanzu dama na yamman nan bai wuce ba in ya koma gida ya alaura sai a ranar gobe kuma sai ya tashi da lazumin safe amma ya yi wazifa na akwai akwai na iya gobe su jaya ba ina ba sanin sai ka sai ka shiga sai ku yi wazifa a hankali sai ka dinga jin wannan yana koya maka yana koya maka insha Allah sai ka zama kai ma wata rana sai ka zama babba shi ne sai ka gane zaka dinga yana nema wanda ya bai karba ya karba wallahi da abun da abun a hana mutane ne da abun a hana ne da alkhairin da ke ciki ya ya kai ma a wuce a shekara ba ruwa alkhairin da ke ciki ba wallahi ya kai ya kai ya kai saboda haka mu dage mu dage sosai sosai dage ka ce yanzu shekaru sun da yi ba gama za Allah ta karbi tijjani a gama za Allah ka ba ta ne ma mu ka karɓa ita su yi bari da gani karabu sun laifin ka da gani sai ka ne ma mu aka yi kuma ba a gudun manzan Allah ta ba a karɓa ka dole hanya ka ji ka kawo wanda sun kama sun tafi kuma sun gama za Allah ka ce a sai ka gama za ka dai kuma Allah ya taimake mu na taimake mu wanda zai ce musu ai wani ya jima a cikin da baya kallo wallahi dan uwa wa ko wani abin da ba ma kiyayewa ne shine ya jawo za ka jima din ba gani ba duk mutumin da ya zo zai yi lazumin sa kar ka yi lazumi a kan binci ka zauna ka nutsu ka halarto da siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gabanka kamar kai inna yanzu a gaban shi kai yana kallon ka kana gaban shi to sai ka furta salati din gare shi sallallahu alaihi wasallam haka za ka yi sauran salatin wato bakin ka kuma yana salatin zuciyar ka yana salatin to in kana lazimin ka haka na ka ta je ma za ka yi mamaki haka ne gare manzon Allah alhamdulillah mu mun gan shi mun san iyaka ba na ji gode wa Allah gan shi mun yi magana mun gan shi kuma ba shi wallahi ba mu ke alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to da ka a mu dage mu dage za ka ji imanin ka ya ƙara ƙarfi mala saboda abun nan da ake baka labari yau ka nan da shi kuke magana Allahu akbar Allah ya kama dace. Za mu dace inda Allah ta bara ko ta'ala ya ce cewa jiya mun ce za mu magana a kan kisani. Allah ya ce cewa wato manzo Allah ya ce cewa Allah ya ce al-insan an ta'budu Allah ka annaka tara. Illa ta kun tara ko inna wajaka. Sai yake cewa wal iman wal ihsan huwa dinul Islam. Dinul Mustafa. wato imanin nan da isanin nan shine addinin Allah wa yace wani mutum ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ne ta alai akan safai babu alaman tafiya ta tattare da shi me tsananin farin tufafi sai ya zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da gwiwoyinsa suka tafi gwiwoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ya ce wa manzan Allah a birni a Islam ka ba ni labari ne yin musulunci ala rasul sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake ta salata musulunci ta rasu Allah ilaha illallah shi ne shaidawa la ilaha illallah ma'ana babu abin bauta da tantanta sai Allah wa anni rasulullah kuma ka shaida ni manzan Allah ne bai kani salati sannan sai da sallah wa ita'i zakati ba da zakka wa sawmi ramadan ta azumin wata ramadan وعد البيت تزور عد الأجل الله من استطاع إليه سبيلا لدو وان يسعى مشيط الله قال صدقت يسي كاي قرسيا فأخبرني عن الإيمان توبا عن لابارن يي إيمان يسي أن تؤمن بالله فرق ذلك إيمان إلى الله وملائكته إلى ملائكته وكتبه إلى استفاده ورسله إلى من جنته وتؤمن بالقدر كي إيمان إلى قدر خيره نال خير الإنسان وشره لشره duk daga Allah ala sadaqata yace kai gaskiya fa ajinna minhu idan sai muka yi mamakin sa yasaluhu wa yusaddiqu yana tambayar da kuma yana gaskata ala fa asbirni ala al-ihsani yace to ba Allah bari akan ihsani ala anta abudallah ihsani shine ka bauta Allah annaka tarahu kamar kana kallon Allah fa in lam takun tarahu in kai baka ganin Allah fa innahu yaraka to kuma da Allah kamar Allah yana kallon ka ala sadaka da yake kai gaskiya yace wa mata da kuma sa'a to yaushe za a yi tashin alkiyama kala manzon Allah yace mal mas'ul an haji aran da sai wanda yake tambayan bai ji wanda ake tambayar sani ba walakin akbiruka an asharatiha sai dai zan baka labari akan alamomin tashin kiyama yace idza waldat amatu rabbata idan ka kiyanga ta aiki uwar gijiyarta sannan yace wa an tarrufata sannan kaga mutane wanda ba sa sa takalma al'aurata wanda suke yawo a tsirara tsirara ma'ana ba su da tufafi da kirki riya a shayi masu kiwon dabbobi sun shigo gari ya tsada wa nuna filbul ya suna daga san gidake wanda ya gina ba ce kin gida yanzu duk wani babban gida da kai a cikin garin nan kalla za ka samu na mutumin cikin garin duk yan ƙauye ga ɗan bindiga sai ɗan kashare sai ɗan ma duka sun buga cika garin da da gine-gine a ga duk ɗan ƙauye ne wasu ƴan hashiru duka dai su za ka samu ƴan ƙauye ne dama can ya a sha ya ta ɗawa su ne dama a kiwon dabbobi wanda ba a wani su su ne suka dawo cikin garin kuma su ki ta gine-gine. To shi ne. Fan tarafa sai mutumin ya juya fa ƙala na bisu lalata sana. An za Allah ya ce azurin ku ku je ku kira mun shi ku je ku kira min shi. faɗala boko ne suka nemi wannan mutum falam fi da wa'an ba to ko alama sama inda yake Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce musu ta'lamuna man sa'i wai kun san wannan mai tambaya kalu la suka ce a ala zalika jibril ai wannan jibril ne ata ku yazo muku yu'allimukum dinakum dan ya koyar da ku addini yace man da kana fil islam duk wanda ya shiga musulunci bi an qala la ilaha illallah yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace fa lahu ajru inda rabbi wannan yana ladan ka wajen ubangijin sa wala khawfu alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su ba kuma da sauran wato bakin ciki wannan hadisi wata ruwaya ce wacce ba ita aka sani ba ga ruwaya da aka sani shine wanda aka karbo da Umar dan Kasaji Allah ya kara masa ita alai ke bayyana ma na zulubi inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istala alaina rajul sai wani mutum ya gudu mana sai da bayani sai ya ji sanin farin kifaya sai da sawa da shari da sanin bakin gashi la yura alai a kan safari babu alaman tafiya a gare shi alaman tafiya shine a ga tufafin kayan ɗan gudu gudu kafafun ba su yi fari saboda kura da shi kuma kamar yadda ya so daga mota babu a kafin da kayan kafin da balonka bayan kayan ka kasa kaya sai ka shiga mota ka zo duk inda za ka rufe ka ka gudu mutane ka fito kaga za ka fito duk abin ka musamman in motan ba irin a kori kuran nan ba ba ita kan dole a nasu da kore to amma mota ce mai kyau wanda babu ba ta jin gargada ma saboda mai kyau jin ce ka an daga gida su ma kaga in da ka fito ba alamar da biya a gare ka ba ka gaji ba ba a wani to shi ne to da haka sai ba alamar da biya a gare shi to shi ne yace wala aiku min ahad kuma babu ɗaya daga cikin wanda ya sani hatta da nake nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zauna a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afna da rubuta ila rubuta ya hada guyoyin da guyoyin manzon Allah ko da aka bai alama da dai ya dora hannayen sa akan guyoyin sa kale shi ya Muhammad ya kai abun yabo sama da kasa akbirni al-islam ba labari game da musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد الله إله إلا الله مسلم شيني كشي لا إله إلا الله باب أبو بودار تنتنت سوى أي الله وأن محمد رسول الله وأن محمد من الله أن محمد رسول الله أن محمد من الله وتقيم الصلاة كفير الصلاة وتؤتي الزكاة فوال الزكاة وتصوم رمضان تلازم رمضان وتهج البيت ka je hajji ɗakin Allah idan tsabi ne ka gida idan ka samu ikon zuwa qala sadaqata yace kai gaskiya fa ajinna lahu sai muka yi mamakin sa ya alhu wa yasdiqu ya tambaye sa kuma ya gaskata ya tambaye shi kuma ya bada shi yayi gaskiya kaman dama shi ma mai tambayan ya san abin da ake faɗi qala yace fa asbani al iman to ba labarin yin imani kuma bayan musulunci sai imani to ba labarin yin imani qala an tu'mina billahi yace farko dai kai imani da Allah ko malaikati da malaikunsa ko kutubi da littafansa ko rusuli da manzanninsa wal yawmil akhir da rana ta kashi wa tu'mina bil qadari kai imani da qaddara khairihi wa sharrihi na alkhairi daga Allah ne wa sharri na sharri ma duk jarraba ne daga Allah qala fa rabbi ki kai gaskiya qala fa akbirni an li ihsani to ba Allah ba ne me ne ihsani kyautatawa ita kyauta shi ne an ta abu da Allah ka bauta Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa fa illan ka kun tarahu idan kai baka ganin sa fa innahu yaraka to shi yana kallon ka qala fa akhbirni an an sa'ati ita ka ba labari game da zakati a kiyama qala yace mal maqulu an haji alamin sa'i yace wanda yake tambayar bai ji wanda ake tambayar sai ba qala fa akhbirni an amarati to ba labari game da alamomin ta qala yace an talidal amru rabbata za ku yanga ta aiki ko rigijiyarta ma'ana shine yanzu wannan da suke kauye za ga ba su gaske an sa yarinya ta ya firamar su mamar za za ka samu ita ɗan taka faifai a je a sayar ko an kawo ƙwarya ta fafe abin da ke cikin ta wanke zana a hada a je a sayar mamar da ta sanar wanda take ta karatu kai amma yanzu yar ta yi karatu ita ce yanzu za ka same ta a majalisar dokokin Najeriya ka duba da kuma kuma ƴan cikin gari ba abin da ba samu kajan su kuma can suna ta tafiya can suna ta to haka shi ne daga wanda ba komai ba ya zama kuma shi ne komai kuma wannan ayan da da muka rubuta yana daga ciki za ga mutum hafizin Qur'ani yana gadi wanda kuma yake digiri da shi ne goga ofisin ya san je mota kara yana cikin ta karan ba idan ku ga arne ne kai me kake zo zo an zo to mi shayi kaga na sama ya koma kasa na kasa ya koma sama ah to wanda ya haddace qur'ani irin sittin sana a ce yana bakin ofis yana gadi yana buga tilawar ko yana takara sannan kuma wata kuma arna ta kira shi me kake zo zo zo mana kuma dole ya zo ba ne gadi zo wallahi ga mara gaci kaga ba ne gadi zo haka ne bazu abin da yake yanzu ke zuci aje tilawar maza me kokari ne ma ba wani in ya san tilawar maza ta ada musu rai zai bata mata zuri saboda ka akwai shi a wuri kaga wannan kan abun ya zama da shi ke da a to ka ga qur'ani ya zuri kuma kai kudi bai samu ba inda salar naka nawa ne inda gadi ne to kuma ku zan yake ja wannan ban ga mu wallahi ba mutumin da zai hada shi Qur'ani wala kanta sai je in an samu wasu abubuwa kamar haka na farko ya ke yi biyayya ga malaman nan to idan ba su cewa karatun Allah ya albarka ba babu a dangi ko bole ko ba kana a cikin wahala sai ga ga karatun ka an yi ba ba ai karatu ba amma wahala kuma na cikin saboda an ci a yi ladabi da biyayya ga malamai su ce Allah ya albarka karatun ya zo ne karatun iblis ga karatun amma ko ba aiki da karatu to shi sa karatun sai ba zai hana wahala ba dole sai a sha wahala a ga wa dan lahira ma Allah ya tsare to wannan shi saboda ka dole karatu ne da ladabi ladabi ladabi ladabi bayan ka samu ladabi kaga ladabin nan shi ne zai akwai wani abu da yake hannun manya bari ga mutane suna ɗaukan wai bawon karatu ne kai a akwai wani abu da yake hannun manya ai yanzu misali za ga wani ciwon kungiyar nan mutum zai yi karatu to amma idan yana so ya ci ta hanyar karatu sai ya zagi shi ibrahim sai ya zagi shi ibrahim sai ya zagi waliyar Allah sannan ya samu ya ci kaga wannan shi ma yana kan hadari ba dan karami ba tunda bai samu ya ci ba sai da ya zagi bayan Allah amma idan mutum ya zanto ya ji abin ka'idar to akwai abin da yake hannun malama wanda Allah ya ba su shi na albarka to idan suna masa Allah masa albarka Allah to shi zai tafiyo shi ke da sai albarka sai ya fi rayuwarka karatun ɗan kaɗan kai amma tilan wannan karatun sai ka samu jin asiri ha wanda yake karkashin ka ba ya samu jin asiri kuma tilan wannan karatun ya zama dalilin shirya mutane da yawa karatun kuma ɗan kaɗan amma mara albarka duk yawansa ba inda zai ta rana wani daga cikin malamai sai ya jinya ya yi jinya ya yi jinya ya yi jinya ya yi jinya almajiransa duka suka bar suka gaishe shi suka kawo masa alƙairai suka kula da shi sai aka samu wani almajiri wanda na gaba gaba ne a wajen malami malami bai gan shi ba malami bai gan shi ba haka har malamin ya warke malamin ya warke shi ke sai ga ɗalibin ya zo sai ce wani ya ce yanzu lafiyanka na yi rashin lafiya an na tashi baka zo kawai sai yau sai ce mala kai haƙuri mama ta ce ba ta lafiya sa'ad da ka kwanta nan sa'ad da ka kwanta ke kuma ba ta da kowa sai ni ni ne tsawainiyanta komai ne yake ba ba ta da yawa ni din ma ba ni da kai ba ni da yaya ni ne kuma ikon Allah ran da ta warke din kai ma ranar ta warke sai zan so in zo na ga sai aka samu lafiya ita ma kun zo ta samu lafiya sai na sai da zai to amma na zo ne in ba ka hakuri akan rashin zuwa din yace to za ka yi nisan kwana saboda ka fi mahaifiyarka amma dai karatun to zai albarka saboda baka bi malamin ka ita kuma na ba rashin lafiyar na kai kadai ka tsaya a raina bari mu ga muku wani abu duk marar lafiya manzon Allah suna da yana mana suna suna rashin gaida marar lafiya ya ci ciwo akan ciwo da gidan musamman in yana ji da kai a cikin mutanensa yana ji da kai sai ya kwanta rashin lafiya sai kowa ya zo gaishe shi kai baka zo ba to yanzu ce duk ta alaka da kai yanzu wani ko bai samu labari ba wani ko bai samu labari ba in ya tabbatar ka samu labari ya diga to me na maka to me sai ya zanto ba jinyan ma ke damunsa ba rashin ka zo ka kula da shi din ya fi damunsa saboda ka yan uwa ko ba ko naira kace zan yi ma to me zan kai maza ka je ka yi da mara lafiya ko ba ka da ko naira ka je ka gaishe ya yi cikin Allah ya tsoro ka shi ke ya jikinka a cikin sun yana sauka shi ne ya ce masa za ka yi nisan kwana saboda ka bi mahaifiyarka amma ku karatun ka ba zai albarka ba saboda ba ka bi malamin ka kuma haka ya rayu ya yi nisan kwana sosai amma ya samu almajiri ɗaya ya zo ya ce masa biya ni kaza ba sai dai ga karatu amma dole ya ce kwa da wuri ne mai da zai to wannan rashin albarkan karatu ke saboda haka ba zunzurutun karatu ba ne albarkarsa albarkarsa saboda haka mu dage ya zanto mun yi albarka kada a ce mutum ya haddace qur'ani ai ba haddace qur'ani ba bari ga muku akwai zamana daga annabi Muhammad wanda ya wuce wuce tijani ko dariƙar tijaniyan nan ka karba in dai ka kwan arba'in kana yin wazifa a cikin jin lazimin safe da yamma su ma kana yin su akan lokacin su kuma kana yi da salatin fati akwai damana daga annabi Muhammad wanda ya lamun cewa dan cewa in je mutum yayi wannan to ya fi karfin ya daura hannu a kai ya ce a rayuwarsa kai ba a ce ne za ka yi dukiya ba amma dai ka ce ya zan yi to ka wuce wannan kuma alfarka ce wuce dan to da haka to wannan ma kenan balazramu ji hadisi Qur'ani laka ɗan uwa mu dina ba ta mutum ya dage ne ilimi kuma ilimi ya zama ya albarka to wannan shi ko laka yace wa an tar rufata za ga mutane kufat wanda ba sa ta takalma eh an ce hafi wa wanda bai sa takalma al'urata wanda kuma tumani na ga ishe su ba suna da shi a tsirara tsirara al'alata talakawa ya asha'i masu kiwon dabbobi za su shigo gari ta tsawo da shi ko iyali suna gasan shi ne ke yin wanta ne gina wanta babban gini wanta hannu man talaka sannan mutum sai ya bace balabin su mariya ya ce sai na zauna na ɗan wani lokaci sun makala sannan mazan Allah ya ce ya umar ya kai umar a sadari mani sa'i ka san wannan mai tambaya ulkillahu wa rasulu alam sai na ce Allah da manzansa su suka sani قال تبين وجبريل آية سيدنا جبريل يزوركم يعلمكم دينكم دين يقويكم الدين to wannan akwai bambanci tsakanin wata ruwaya da na karanta da wannan wace ce tafi jerantuwa wannan ta fi jerantuwa ko to duk hadisin da kaga ya zo a jere yawanci muslim ne ya goyi muslim shi dama yana kula da tartibi shi kuma imam bukhari ba ruwansa da tartibi shi ya kawai shi yadda kaga hadisin azun wato shi haka yake wato hadisi kawai haka zai zuba shi amma shi kuma nashi ya fi inganci ya fi inganci sai bukhari ya fi inganci akan sai muslim tare dukkan su inganta su ne amma shi sai na bukhari ba ruwansa da tartibi kawai ya je ji hadisi haka zai kawo maka hadisin sai ka wancan a sama wancan a kasa gagar gane kan magana to shi kuma wannan in ya samu hadisin to sai ya jera shi yadda da kaji zai ka fahimci ga yadda abin yake daki daki daki daki an gane za ka suke to za ka mai karatun sayin bukari zai yi ga wannan abin da na faɗa mai karatun sayin musulun zai ga wannan abin da na faɗa za ka abin shi Allah ya samu da shi Allah ya shi mu wannan shi ne To shi ne wannan Allah ya kama dace. Na an gane? To shi ne a manzala Allahu Alaihi Wasallam yake cewa ita awa Allahu ila Nabi sallallahu alaihi Allah ya yi wahayi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi hadar yawmi cewa a wannan rana ya atika dihiyatul kalbi wani mutum gaggawa ana cewa dihiyatul kalbi zai zo maka ya rasulullah musliman yana musulmi da kafiri ne a lokacin kafircinsa kuma ya aikata wasu abubuwa munana sai zanto sahabbai suna neman sa ruwa a jallo a kashe shi kawai saboda munanan ayyukansa yayin da lokacin shigarsa musulunci ya yi Allah ta da wata yana cikin sabansa sai ga can jiki ya yana yau sai ya tabowa diya turkalbi ya tabowa Allah ta da sai ya ki kada sahabbai su fuskanci wannan jiya din da wani abu da bai kamata ba har ya zanto hakan ya hana shiga musulunci to shikenan sai manzo Allah ya hango shi sai ya tashi sai ya miki shimfiɗar da yake kai sai ya zo sai shimfiɗa wa jibiya ya shiga shi za a zauna a kai shi kuma da ya zo saboda ladabi sai ya naɗa shimfiɗa haka sai ya zauna a kai ya ce ya sula na zo na in karɓi kalmar shahada na zo in musulunta lala sula sula sai ya ba shi kalmar shahada sai ya musulunta da ya musulunta sai ya fashe da kuka ya ta kuka ya ta kuka ya ta kuka maza Allah yake ce mutum me yasa kake kuka bayan ka samu shiryan musulunci me yasa kake kuka yace ai na aika da wani abu ne a lokacin jahiliya wannan abun ka ina tunanin ina tunanin anya Allah zai gafarta min wannan abu maza Allah yake mutum me ne haka yake faruwa yace na kasance ina daga cikin larabawa wanda suke cin aihuwan ‘ya'ya mata, shi kuma Allah da ya ta bani ‘ya'ya mata har sai da na aiki ‘ya'ya mata saba'in. Ya ce, Allah bai gushe ba yana bani matan ni kuma ina kashe su. Matan bai gushe ba matan yake ba ni kuma ina kashe su. Sai da aka aiki yara saba'in mata, duk kuma kashe su ne. Kasan su a lokacin suna yin mata goma goma sha biyar. a cikin duk matan musulmiya. Ko da kai ka kai ba ko. Da matan da an yi kuma ce sai ka je ka ka kashe ta. Ka kunne ta ma da rayu da wani sai. Allah ya kare. To yace wannan abun da nayi ba yara wanda ba su ji ba ba su gani ba ƙanana yara saba'in mata shi ne yake tunanin anya zan samu gafaran Allah yana gama wannan magana sai ga sai na jibril ya sauko yace Allah yace ka bawa jibril labari ka ce mata annallaha gafara lahu dhunuba 60 sana Allah ya gafarta masa zunuban shekara 60 kafircin da ya yi na shekara cikin Allah ya yafe masa gaba ɗaya yace to sai amma Allah ba zai gafarta masa ba dan ya kashe ƴaƴansa bayan ya faɗi kalmar la ilaha illallah yace wannan kalma duk wanda ya zama kafiri ko ya shekara ɗaruruwa ko dubbai idan ya faɗi wannan kalma ba ya fita daga zunubansa kamar yadda uwarsa ta haife shi sabai suka ce to wannan falala kan ga digiya ne ko kuma ga mu ma duka lala yake ce bal har da ku gaba ɗaya ya suka ta farin ciki suka ta farin ciki lala yake ce Allah ta ya rabbi ya ubangiji innaka gafarta li dihiya ka gafarta wannan sahabi na dihiya kafircin shekara 60 da zunubin shekara 60 saboda wannan kalma da ya faɗa ta la ilaha illallah sau daya Allah ya al'umma ta da kullun suke da la ilaha illallah la ilaha illallah yaya su kuma ta aji wanda kaga na jarabe shi da wannan kalma dama shi ba wai shi ya shiga aljanna ba wani ma zai maka zai wani ma ya shiga aljanna saboda ita wannan kalma tana da wasu abubuwa duk lokacin da bawa yake la ilaha illallah to inda da kai wasu ayyuka tun da kai tun da kai ba kana ayyuka kana ayyuka sai bakin magana yake la ilaha illallah to sai ta riga wa'innan ayyukan gaba da zuwa fada kana sannan in ta je ta za ta ce Allah wane cikin bayinka ya faɗe ni zan zauna nan ba zan tashi ba har sai ka gafarta masa Allah sai ya ce masa to ki ce da na gafarta masa da wannan kalma kuma sai a ɗauka sai a ƙera wani mala'ika sabo fil ya ta nema maka gafara har a tafi duniya kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah kuma yan uwa wannan kalma ya kamata mu zuba ido yanzu da muke ji in shekara dubu ma kai a cikin kafirci da ka faɗi da sau ɗaya to ka koma kamar radda mahaifiyarka ta haife ka to wai sai ka ci gaba da faɗin wannan kalma sau ɗari da safe sau ɗari da yamma za ka tsaya inda kake a ai gaba za ka tayi kisa sai mutum ga mun ga Allah Muhammad an riga an da zuwa dai an gani Allah ya kawo da Allah ya kawo mana sai تعالى وانصر على الأمة akwai tambaya a wannan shi da alaikum salam kamar zakka malam kamar waɗanne mutane ne ki dacewa a ba zakka
da fukara wal masakin kaga ana ba wa fukara kusan duk wanda yake Afghanistan yawanci duk za su karbi zakka. To duk mu ya karbi da Afghanistan. Wanda ba zai karbi zakka ba shine mutumin da da ba zai fita daga gidansa ba. Shekara kumbul to ba zai nemi wani abu a waje ba. Gidansa zai ci zai sha bai da matsala. To waye na da Afghanistan? Gari ba kullum yana shago ba. to kwanuka shinkafa kullum suna shago sai da rana a ɗauko shinkafar ranar sai da ran ya ɗauko kwanon gari a shago karbi zaka kada ka karo kada za a ba mu da ran da zaka in kana ne ba ka zaka gaskiya ɗan kaɗan ne to haka ana ba wa kubara da mataki wanda ba ka ba zaka ba wanda kake ciyar da shi zaka bai ma'ana amma ciyarwan akwai haƙƙin ciyarwa an gane amma in wani ya haka a gefen kamar yaron ka ya ba ɗanka ba kana ciyar da zaka wani zakka amma misali kamar babanka dole ne ka ciyar da ba za ka wani zakka kamar ɗanka na cikin ka kana ciyar da dole ka ne kuma ba za ka wani zakka kamar matar ka ba za ka wani zakka an gane wai ne ba za ka wani zakka ba amma sauran waɗanda ba su ba duka za ka ba ta haka wani kamar mutane waɗanda suke ƙauyuka mafi yawa wasu daga ciki zaga mutum yana da mai gidansa a gari sannan kuma kamar cikin damuna haka zai zai ya yi bashi kudin wannan mai gidan nashi ya sayi taki ko wani abu makamancin wannan ya je gyara gonar su kakatai kuma sai ɗauko zakkan ya kawo ne gidansa yaya abun yake ne malam ba haka ake yi ba Allah ya kai masu yin ba haka ake yi ba ba a ɗaukar zakka a kawo mai gida mai gida ga ake kuɗi ne a cikin gari mai gida a cikin gari a ake kuɗi ne ko haka ba shi ba za ka shiga zakka a kawo ko ma tun da gasar makwabtanka akwai sarakanan ka duk ba su da zafi to ka ba su mana ai ya fi lada akan ka ɗauko shi kawo cikin gari kuma a ganin ma dama ba ka kamar dan Allah ba ka kawo saboda yana baka ne wallahi wallahi ka ga bai yi ba haka ake sai ka ɗebo wanda kai niyya sai ka bayar amma ba zakka ba zakka kuma yake ba waɗanda Qur'ani ya zayyana da ba to yana shi na karan kallon na wanda kai za a ba shi amma dai ya zama dama ba zai zama kudin aikinsa ba ne ta a biya shi kudin aikinsa a ce kuma wannan kuma zakka ne an ba ka shi ke nan wannan yayi ya ma fi daɗi ya fi daɗi sosai matuƙar ba ɗan ka bane shi ka ba shi ba mahaifin ka bane ba wannan ciyar da shi akan ka wajibi ne aka ba shi to malamai sun yi magana shin malami za a ba shi zakka kuma ko da ba shi ba duniya ne ko ba za a ba shi ba yanzu kamar shi da rufin bu shin za a ba shi zakka ko ba za a ba shi ba wasu malaman suka ce za a ba shi kaji abin mamaki to me yasa za a ba shi sai aka ce shi malami duk kalmarinsa na Allah ne in ka ba shi yanzu haka yana da gidaje a jihohi na ƙasar nan ya ci gida ɗari biyu mallakarsa amma ka ce masa aka maka Allah kana da yan gidaje ce ka yanzu kun babu ɗaya wanda ake haya a ciki duk kyauta ake zuwa duk kyauta ba ɗaya kuma ya kai ya kawo akwai wani wanda yana wakilcin gida cikin gidajen nan sai a ce shi kyau dama kyauta yake bayarwa shi kuma wannan sai yana karɓan haya a wajen waɗanda suke ciki. Waɗannan da Allah ya sa shi kuma wannan zai mallaki gida sai zanto ya nemi kuɗin haya ya rasu. Shi kuma wannan mai wakilin ya takura dole sai ko dai ka fita ko kuma ka biya. Sai ya taso da ke ya san gidan da shi a yau sai ya taso ka so kan yi zuwan shi. Sai aka rama kalla a yi haƙuri gidan nan da nake ciki. wallahi ba ni da yadda zan yi biya kuɗin haya nan amma in na samu zan biya kusa gidan na wani yace gidan na yace waye ne wakilin gida sai yace wani wani haya yake karɓa a wajen yace haya yake ka je ka kace injiniya ba ka tafi gidan na mallaka ma gida shike na ya ga ba ba ne ka gida ya yi jiyo ne ya mallaka min gida ya mallaka min zuwa kai ka kai shi To lamarin su duka shi ma da lamarin su duka da Allah ne. In ka ba shi gina masallaci zai, in ka ba shi gina makaranta zai, shi ma da duk kalmarin sa da Allah ne. To haka idan ka ba shi dan Allah ma Allah zai fi dama. Ku shi ne malamai suka ce za duk kuɗin malami za a yi ba shi. An gane? wasu malamai suka ce a in mai kuɗi ne ba a ba wanda suke bukata ba ka dai tsakanin malamai lafiya da lafiya yau fatan layya ita ma tana da wannan hukuncin ne a gane ita fatan layya ba a daidaita sadakan da ake ɗauka a bada to kuma sadakan ma ba za ka ba da wanda abun zai dawo maka abun da kullum yasa ake ka karka ba baban ka karka ba mamarka wai ana tunanin abun zai dawo maka ne karka ba dan karka ba matarka abun zai dawo maka ne ka ba wanda in ka ba shi abun ya tafi ke abun da ake so ke an gane to da ka zaka ba wani ne sadaka din ko da mahaucin da ya maka aikin wannan dabba za ka ɗauki kuɗin sa ka bashi sai ka ji to ga kuma fatan ka bashi in kuma dama ya saba to ce ke maka dan Allah yake maka to shi ke nan sai ka yi maka an gane to da ka wanda dai duk abun zai dawo gare ka to ba za ka abin nan ba amma misali kuma makwabcin da ne kuna maciya tare suna cin abinci tare sai ka fi da baka ka bashi to wannan in yi abincin a gidansa maciyar da kuke za ka za ka kira nan ba an gane amma dai ba zai yiwu ya zama tona mai na ɗanka ne na cikin ka sannan ka fi da baka sannan ka ɗauki miliyoyi ka bashi sannan kuma ka ga to ai wannan kan dama dukiyar dama duk ta kuce ta dawo gida to ba a yi ba na
da ya samu aiki sai ya ɗauki ainihin ya kai gidan kawa aikin haka to daga cikin kuɗin aikin da aka yi sai ka ɗauko ne a kawa shin wannan ya zama cin hanci ko kuma dai a sannan kuma ko wanda shi kuma sai ya ce za ka ba shi kaza a cikin kuɗin aiki to shi ne wannan misali duka duka haramun ne a gane wanda kai din ne ka ɗauka ka baki nan ma bai yi ba amma abin da akwai inda malamai suka sassauta idan dama ba sharafi misali yanzu kan mun dalili sai na samu yara miliyan ɗaya to dama ba sharafi ba ne in ka mun dalilin zan biya ka a kawai dai kamin dalili ne kai kamin dan Allah ya na samu wannan aka bani aiki na miliyan ɗaya zan je ne aiki dama ne aiki na leburanci kai kuma ka jiyo aikin ne sai ka ce ba ina da kuɗi na yana yin aiki kuma ya iya aiki sai ta su zai kira shi sai ku zo ka tafi tare to mala eh ga aiki kaza wani ya ce ka iya amma nawa za ka yi to a lalle aiki nan zai kai miliyan guda shike da sai a ɗauki miliyan ka shi ga shi a ji a aiki to haka shi wannan ai ba aikin sa bane to babu ne sai ka dari wani abu ka ce to a karmakan lawo yadda ka min dalilin samun alkhairi kuma ba sharadi muka yi ba to ga shi ma na baka da Allah to wannan babu ne misali ne amma mutum ya zama akwai sharadi eh zan maka amma yanzu na samu aiki nawa za ka bani a wannan ba a shi zai aiki ne ba ya zai aiki ba kada ka ba shi ki tsakanin mu da kai kawai in ka bani in na ga dama amma ka isa ni magana shi ke wannan shi ne saboda kai da zama shi da shi Allah ya samu dace. Allah ya taimake mu. Allah ya samu dace. Allah ya yi gwamnati. Gobe insha Allah za mu rage zan tafi akwai buƙatar mu samu ƙarin fararen kujeru saboda malaman da za su yi kura. Akwai buƙatar a rage mana a da gaci ne ko da jabiran jabiran jabiran jabiran mu tafi. abu insha Allah wa Allah mana jagoranci na kara mana kan Allah sun da an su ma ne daga kuma da Allah su da Allah ba ma fi biya bukatun mu da irin wa'in ya yi mana dukkan damuwoyin mu ba mu da yi mai yawa mai amfani ya raba barci yin da ba shi amfani daga kuma da Allah su da Allah da lafiya an yi da lafiya Allah ba su lafiya dukkan damuwoyin mu da damuwoyin masoyan mu Allah ya yi, Allah ya ba wa kowa lafiya da kuma lafiya, mawatan mu Allah jikin su, mawatan mu Allah gafata mu, iyayen mu da muke tare su Allah ba mu abin da mu irin mu, da zanta Allah su da ƴaƴan mu da zuriyar mu Allah, Allah ya tarike sirrin da su, da wata alhai, hadisan alqur'ani masu tafsirin alqur'ani da jagori a cikin addini, daga cikin da Allah sallallahu alaihi wasallam. samari da ake neman sadaku da aure Allah ya bada cikin sauran wanda bai da gida ake neman gida Allah ya bashi wanda yake bukatar abun hawa Allah ya bashi duk bukatun mu manya da ƙanana Allah ya mana cikin sauki saboda Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan wata لا يرفع فيه مثل سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سبق عاصر الحكي بالحكي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين لا يزال
Allah ya zauna ku. Allah ya zauna ku.